العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا وتا شدق وتا الرجب شكرا تدبو دير دريبو دتلاتين دا biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin suratul arab yau muna darasi na sha biyu wanda da taimakon Allah yau za mu tashi akan aya ta ɗari da ashirin da tara ko 130 130 daidai bayan mun tsaya akan walaqad akhadna qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana yau kuma za mu tashi walaqad akhadna ala fir'auna bisinin na'am mala a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون har yanzu ba mu gama magana a kan kisar annabi musa alaihi salatu wassalam da fir'auna ba allah ya ce walaƙada a khazna ala fir'auna bisinin hakika mun kama mutanen fir'auna iyalan fir'auna da jama'ar fir'auna mabiya fir'auna bisinina da fari biljadbi ko aljudubi wal fari kenan da rashin ruwa da rashin abinci wanda suka rayu cikin shidda da wahala wannan shine as-sinin wa naqasin min as-samarat mun kama su da tauyewar 'ya'yan itace as-samarat jam'i ne na samara ana nufin 'ya'yan itace aka dora musu bala'i 'ya'yan itacen suka ta tsutsa suka ta lalacewa dan kadan din da Allah ya ba su asinin rashin abinci da fari ga mutanensu na ƙauye masu noma asamarat kuma ga mutanen birni dan mutanen birni su ne suke shan mangwaro akai akai su sha gwanda akai akai su sha lemo akai akai su ci ayaba akai akai su sha kankana akai akai sai Allah ya jarabe su ya hana su wannan abu Allah ya ce mun yi musu wannan ne la'allahum yadhakkaruna dan su wa'aztu kalimatu yadhakkaruna tani la'allahum yatta'izun don su ɗauki izina da wa'azi su daina shirka su daina kafirci su daina bautar wani Allah su daina bauta fir'auna li'anna shiddata turakkiqul qulub malamai suka ce tsanani yakan lallasa mutum ya tausasa shi ya sa ya zama mai laushi وترغبها فيما inda Allah azza wa jal talauci wani lokacin yakan sa mutum kuma ya rinka kwaɗayin abin da yake hannun ubangiji idan ya sha wahala sai ya bari ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah ya kubutar da shi fa idza ja'atuhumul hasanatu ɗabi'ar waɗannan mutane yayin da kyakkyawan abu ya zo musu suka samu yalwa a saa wal afiya yalwar arziki suka samu lafiya da rangwami kalula na hadi sai shi ai wannan namu ne mu muka cancanci wannan dama ba sa ganin cewa wannan tafaddulan ne min Allah cewa Allah ne musu falala ba su yadda da wannan ba sam shi dama ai kayan mu ne magana cewa Allah ne ba su fayashkuru alaiha su gode wa Allah saboda wannan ni'ima a wannan ba shi bane a gaban su kwata kwata wa in tusibum sayyi'a idan mummuna abu ya same su shine sayyi'a jadbun wa bala fari da bala'i wa ra'aw ma yakrahuna suka ga abin da ba sa so yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su canfa abin da Musa da wanda yake tare da shi sai ba wanda ya ja mana wannan masifa sai Musa da mutanensa kun lura da abin kuwa in alheri ya zo musu da bude su ce dama ai su suka cancanci wannan kayan su ne ai amma idan kuma masifa ta same su talauci da fari da rashin abinci su ce a ba wanda ya ja mana wannan bala'i sai Musa da mutanensa yani ma asabana bala'un hatta ra'aynahum fa hadha min shu'umi Musa wa qaumi idan muka ga bala'in jisu sai su ce duk abin da muka gani to wallahi tallahi wannan shi'umcin annabi Musa ne da mutanensa ka Allah ubangije sauki kafirci kenan da tsabar keya da addini yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu Allah ya ce ala inna ma ta'iruhum inda Allah ku saurara camfin su dai camfi camfi nasu da suke yi wannan yana wajen Allah ne abinda suke danganta wa Musa cewa shi musu a Allah ne ya kaddara wal khairu wash sharru kulluhu min Allah da alheri da sharri duka daga Allah ne tabaraka wa ta'ala Abdullahi da Abbas ce ta'iruhum ma qada Allah alaihim wa qaddara lahum camfin su yana kan abin da Allah ya kaddarta musu ya kuma hukunta musu walakin aksarahum la ya'lamun amma da yawa yawan su basu san da haka ba saboda ba su da aqida ba su da tauhidi a nan gurin ana magana ne da mutanen fir'auna dangane da abin da suke to amma mu ma ya kamata ko ya zama wajibi mu azutu da wannan aya din saboda a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad akwai masu canfi akwai masu canfi jama'a akwai masu canfi idan mutum talauci ya same sai ya canfa masa ya ce haba ai matan nan da ka aura tun da ka aure ta talauci ya same ka ai mai farar kafa ce to kai ma ka je ka auro wannan yar gidan mutanen nan duk wanda ya aure su talaucewa ke sai a canfa da matar Ci ai wallahi wani ya samu matsala tun wata rana da wani ya zo ya kawo masa ziyara gida to shikenan sai ya samu matsala ya shiga wani hali na kakani kai hali na damuwa wallahi haka ake canfawa mutane ba Allah a cikin al'amarinsu da an yi lokacin da idan mutum ya ga yana fitowa da safe in ya ci karo da kuturu sai a ce tab a yau garin ba kyau kana fitowa kaga kuturu akwai mushkila kabira idan yana fitowa ya ci karo da fararen balbelu jam'in balbela sai shi ka lalle yau abin akwai kyau saboda ya ga fara ban sani ko kuna fahimta da masu cewa ana samun ruwa ne saboda tauraro kaza su canfa ruwan sama tauraro kaza yake ba da ruwan sama wannan duk haramun ne إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم مالا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين سكتشي مهما تأتنا به من آية wa Musa suke gayawa duk abin da ka zo mana da shi ko ta yaya in dai ka zo mana bi ayatin da wata mujiza ko ta alama lita sarana biha dan ka sihirce mu da ita ai litanqulana amma nahnu alaihi min ad-din dan ka cire mu ka dauke mu daga abin da muke kai na addini fama nahnu laka bi mu'minina wallahi ba za mu yi imani da kai ba sam fama nahnu laka bi mu'minina ai fama nahnu laka bi musaddiqina duk abin da zaka zo mana da shi ya Musa duk abin da zaka zo mana da shi ko me shi wai dan ka tashe mu daga kan manufar mu da addinin mu da bautar gumakan mu da bin fir'aunan mu fama nahnu laka bi mu'minina ba za mu yi imani da kai ba sam kun ji abin da suka gaya Musa ko to bari mu je mai Allah ya musu فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين shikenan Allah ya yi fushi yace tunda ba su yi imani ba kuma sun yi tuciyar cewa ba za su yi imani ba yace fa arsalna alaihimu tufana sai muka saukar musu muka aiko musu da ruwan dufana kun ga dufanan kenan wannan ma ga wani dufanan bayan na mutanen annabi no su ma sai muka muka aiko musu da me at-tufan ruwa da zai halakar da su su samu tauyewa na abinci tauyewa na dabbobi tauyewa na abin sha gabaki daya yayin da waɗannan matsafa suka yi imani da musa in kun tuna wannan matsafa da suka yi ƙoƙarin yin tsafi ba daga ba sun yi imani da zu- da musa ba fir'auna ya koma gida magaluban an rinjaye shi ba ya da ƙarfi yana jin haushi sai ya ta ziga wasu kuma abokanan gaba ga annabi musa alaihi salatu wassalam suka ce su kuma ba za su yi imani da musa ba fa'abo illan al-kufra wa shirka wa shar suka ƙi suka ce wallahi sai dai su yi kafirci sai dai su yi shirka sai dai su yi sharri to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ta ɗoro musu bala'i talauci ne kamfar ruwan sama ne karancin abinci ne naqasin minas samarati ne amma duk da haka suka ce wa Musa mu duk abin da zaka zo mana shi in dai ka dauke mu daga wannan ne to wallahi tala ba za mu yi imani da kai ba ya zo musu da sanda wannan sanda tasa da ya jefa ta ta zama macijiya ta ciccinye macizan da suka yi na tsafi ya zo musu da hannunsa ta yanda in ya cire hannun nan fai za hiya bai za'u lin nazari hannun sai ya zama mai haske aka ce yana duk inda ya kada hannun sai ga hasken sa ya fara na haske wai Allah yana musu wannan idan ya zama mu'ujiza su gane cewa wannan annabi ne na gaskiya sannan kuma Allah ya jarrabe su da da fari ruwan sama ya kafe abinci ya karanci dan a nuna musu sun saba wa Musa amma duk da haka ba su yi imani fa abau an yu'minu suka isa imani shikenan annabi Musa ya musu mummunan addu'a ya ce ya rabbi kamar da imam al-bazawi ya kawo riwayar abdullahi dan abbas shi ya ubangiji inna abdaka fir'aun ala fil ardi wa baga wa ata lalle bawanka fir'auna yayi yayi nuna dagawa da girman kai a bayan ƙasa sannan yayi zalunci ya ubangiji وإن قومك وإن قومه نقضوا عهدك كما متاننس سن كري القولن كا أبنجي رب فخذهم بعقوبة يا الله كما سد عقوبة تجعلها لهم نقمة ولقوم عزة ولمن بعدهم آية وإبرة يا الله كما سد عذابا wannan azaba ta zamanto ukuba a gare su ni kuma mutane na wannan ukuba da za ka yi waɗannan mutane na fir'auna ya zama wa'azi a gare su ga wanda za su biyo bayan mutane na kuma ya zamanto aya da wa'azi a gare su shine Allah tabaraka ta'ala ya saukan musu da ruwan dufana wannan a dufan ruwa ne mai mamakon ruwa mai yawan gaske Allah ya saukan musu da shi ya haɗiɗiye gidajensu gabaki ɗaya suka ci gari ya cika ga baki daya suna tsaye akan ruwa aka ce ruwa sai da ya zo musu har kafadin su har wuyansu mutum yana zama sai dai ya sha ruwa sai dai ka tsaya ka duba wata azaba da aka zo kawo ruwan sai aka bar musu shi iya iya kafadin su iya wuyansu kaga dole ka gaji ka ce zaka zauna ai ko to idan ka zauna sai ruwan ya haɗiye ka ya za a yi daman kananan yara kan da dabbobi daman zancen su ya kare wannan ma masu tsawo ne masu tsira amma banu isra'ila waɗanda suka yi imani da annan musa wannan lokacin za ku tambaya su ce to ya su ya ake da su ko ba haka bane tunda ai a gari ɗaya suke to malamai suka ce ruwa ko digo ɗaya bai je gidansu ba ko digo ɗaya kuma Allah ya hana su su gudu su zo gidan su boya wai wannan fa duk ana yi wa Yahudawa ne wa'azi Yahudawa nan fa da kuke gani yanzu na duniyan nan ba su aka yi wannan abu wa'azi dan su yi imani su yadda da Allah tabaraka wa ta'ala ruwa ya zo ya tai musu barna mala ba za su iya yin komai ba ba za su yi noma ba kwana bakwai aka yi wannan ruwa kwana bakwai sati guda suna cikin wannan yanayi dan dai su dawo su imani da annabi Musa ma ina wasu malaman irin su Imam Mujahid da Imam Ata suka ce fa arsalna alaihim at-tufan ay fa arsalna alaihim al-maut at-tufan huna bi ma'ana al-maut Allah ya sauka musu da azaba ta mutuwa su yi ta mutuwa mala su yi ta mutuwa su yi ta mutuwa dan daman kalmar at-tufana wato wato ana ce da ita mutuwa kamar yadda kuma ake ce da ita annoba a yaren mutanen yaman idan bai yaman ya ce a tufan yana nufin annoba to sai aka sauka musu da annoba ta mutuwa suka yi ta mutuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yakan iya jama'a ku lura da wani guda Allah yakan iya jarraban al'umma da mutuwa yakan iya dora musu masifa ta mutuwa ba wai sai an yi kwalara an mutu ba ba wai sai an yi ciwon ciki an mutu ba sai ya kawo sababan mutuwan da yawa a yi ta mutuwa a yi ta kashe mutane a yi ta zubar da jini wannan annoba ne bala'i ne me ya jawo bandarewa ubangiji ina fatan kuna fahimta bandarewa Allah an fusatar da Allah an ki a tuba a koma ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu kaga halin da ake ciki zamu iya daukar sa a matsayin tufan ina am li anna tufan at-ta'un wa at-ta'un yati bi ma'na al-maut kasratu al-maut wa intisharihi ayi ta mutuwa ba take sai aje ai wani abin da za a zubar da mutum 70 a jera su kurin a watsa su a likafani a tona rami abin ne zancen su ya kare kawai sai dai a bar iyayensu da yan uwansu da zaman makoki bayan an gama wannan aje kuma a yi tashi wani abu a kashe mutum 200 a rinka yinsa in sequence a jere wani bayan wani amma ba kowa yake wasuwa ba kowa yana ta kokari ya ce wane ne yake wallahi wane ne wane ce ba shi bane wallahi wane ne amma mutane sun ki su dawo su gyara ayyukansu yanzu duk abin da ake a ƙasar nan Allah ya jarabi Najeriya da abin da ya jarabe ta da shi Najeriya da Allah ya jarabe ta da abin da ya jarabe ta har yanzu mutanen ta basu gane me ya sababin da yasa Allah ya jarabe su abin da ya jarabe su ba wani abin suke dora wa laifin daban azzalimi fa bai daina zalunci ba duk masu zaluntar al'umma suna kan karagar mulki ko suna kan sarauta ko suna kan matsayi na jagorancin al'umma masu cutar fa basu daina ba saboda yanayin da ake ciki basu daina ba saboda ba sa ji a jikinsu cewar wannan abun watakila barnar da suke ita ta zama sababi Allah ya jarbe mu da abin da zai jarbe mu basu fa daina ba mazinata fa basu daina zinan su ba yan luwadi fa jama'a basu daina fa luwadi ba fa har yanzu ana ta luwadi mashaya giya fa basu bar shaida shan giya ba ba har yanzu ana nan dire yan hizba suna ta kokarin kama giya a garin amma wallahi har yanzu lilolin giya karfe biyu uku hudu na dare dab da asubahi ana tafiya masallaci lilolin giya suke shigo da giya garin nan yanzu an daina shigo da ita a tirela tunda ana kamawa a sharon sharon ake shigo da ita a irin fijo fijo din ake shigo da ita da jib jib masu tsada su ake kwantar da kujerunsu a shigo da su kawai dan a kawo giya a Kano a sha giya a saba wa Allah fusa ta ubangiji tabaraka wa ta'ala masu satan kudin al'umma da suke rike da karagar mulkin mutane ba su daina ba masu cin naman mutane ba su daina ba azzaluman yan siyasa ba su daina ba suna nan ma suna shirin zaluncin ina yanzu wani bai zai hau kujerarsa ba sai an sa ya kashe mutane yana nan ya sani ba zai hau ba sai ya zubar da jini amma ya yadda wani wa ba zai hau kujera ba sai an je an gasa mutum an bashi ya ci suna nan kuma in dai za su samu mulkin nan kuma za su yi to wannan kaga ya zama wato bala'i kenan muna fatan Allah ya kiyaye mu farsalna alaihim tufana Allah ya ce muka sauka musu da wannan ruwa na tufana والجراد والقمل والضفادع ga fari ga kwarkwata Allah ya jarrabe su da shi malam fari su su cinye dukkan abin da suka samu na amfanin gona su zo su yi musu yawa yanzu ko damana nan idan damana ta sauka aka yi ruwa irin kwari suka zo sai ga duk sun dame mu to kaddara a ce duk inda ka shiga a gari ko ina kana buɗe bakin ka fara ce za ta shiga ga waɗannan ƙwari na ƙwarƙwata wadda fadi'a da kwaɗi kwaɗi dai inda ka shiga kwaɗo duk inda suka taka kaman su ga sunan waddama da jini ayatin mufassalat wannan kuma duk fa jarabawar daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan yatba'u ba'dahu ba'dan Allah ya ce duka waɗannan ayoyi ne muka nuna musu dalla dalla shine mufassalat kowace azaba sai ta yi sati guda idan aka cire fari sai a kawo kwadi ai an cire fari bayan dufa na aka kawo fari daman galiban in kun lura in an yi ruwan sama an gama ne an nan jima sai ga fari sun zo ko to haka aka yi aka kawo musu kwarkwata aka kawo musu kwadi kwadi aka musu jini ka gani jini jini kuma daga ina subhanallah ko ina jini ruwan shan su jini komi jini Allah ya ce ayatin mufassalat ayoyi ne dalla-dalla amma fastakbaru mutanen nan malam suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimina suka zamanto mutane ne mujrimai mabarnata 'yan ta'adda ba su yi imani da annan Musa ba sai mai kuma mala ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون
Allah ya ce Allahu akbar falamma kashafna anhum ar-rijza walamma waqa'a alaihim ar-rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida 'indak ka duba taurin kai irin dan adam da tsiya yayin da azaba ta sauka gare shi ne walamma waka alaihim rijis yayin da azaba ta sauka a gare su shine abin da Allah ya faɗa na ruwan tufana da aljara da wal qummal wad dafadi'a wad dafadi'a wad dama kawai malam suka yi ta mutuwa aka ce a rana ɗaya sai da mutum dubu saba'in suka mutu rana ɗaya duka ɗaya سبعون ألف شخص ماتوا في يوم واحد suka wayi gari da yamma ta yi malam ba sa iya binne junansu ba mutuwar ta yawa an dauki wannan an kai makabarta kafin a dawo wannan a hanya shi ma ya mutu in an zo ana kokarin kai wannan a cikin masu binne wannan ma ya mutu a gida ma a ce to ai ga wasu ma sun mutu matar wancan ta mutu dan wannan ya mutu jikansa ya mutu ana ta ziga ziga a je a binne a dawo ana ta mutuwa kai daga baya ma aka hakura kawai aka daina binne sai faduwa suke suna ta mutuwa kawai da suka ga bala'i mutuwa ta zo musu kaga dan adam ba abin da yake ki irin mutuwa qalu du lana rabbaka bima ahida indak ya musa ka roƙan mana ubangijin ka mana ka duba ka roƙan mana ubangijin ka mana bima ahida indak da abin da yayi alkawari a gare ka da abin da kuma ya maka wasiya kalmar ahida indaka tana nufin ma ausak da abin da ya maka wasiya roƙan mana Allah da Allah ba ya ma wasiya ba kuma ya ma alkawari cewa in kai addu'a zai karba yau sun yadda kenan yau sun yadda idan Musa ya addu'a Allah zai karba ud'u lana rabbaka ku duba izgilanci ba roƙa mana ubangijinka ubangijin ka ma'ana su ubangijin ba nasu bane ba ko eh shine nasa amma kuma yana da amfani a gare su su a dan roƙa musu in sun san sun dan samu abin da suka samu fa ni'ima shine ubangijinka ka gaya masa la in ka shafta annar rijisa idan har ka yaye mana wannan azaba arrijis in ka yaye mana wannan azaba wannan annoba wannan mutuwa lanu'minanna laka wallahi za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma wallahi za mu saki banu isra'ila sauran mabiyan mu mu hada su da kai duk su tafi su bi ka gaba daya roƙa mana Allah don Allah wannan mutuwa ta isa iya hakuri roƙa mana Allah ai malam ba dan renin wayo a duniya irin ba yahudi renin wayo dai ba yahudi in ka same shi kai shafa faci a kurum shi sa gaba ɗaya yanzu yadda ka duba suke wasa da duniya malam wasa wasa ka san wasa ko wasa wasa da duniya sai su kirkiri sharri ba yahudi ya kirkiri sharri ya kirkiri fada ya tayar da fada a wata ƙasa kuma ya yada a duniya cewa zai fa kawo taimako akan faɗan nan da ake a ɓoye kuma ya kewaya ya rinka sayar wa 'yan ta'adda makamai yahudi ken sai ya ƙirƙiri cuta cutan da babu ita ya ƙirƙire ta ya zubo ta a duniya sannan kuma ya ce wa duniya fa yayi yayi research yayi bincike na wannan cutar to kaji duk wa'azin da Musa ya musu duk abin da Allah ya nuna musu yanda suka ga bala'i sun ga wahala to sun ce sun za su yi imani hadisi ya zo daga Amir ibn Sa'd bin Abi Waqqas daga babansa yace ya ji yana tambayan Usama bin Zaid shin kaji manzo Allah yana magana dangane da at-ta'un wani abu kaji annabi yana faɗa Usama ibn Zaid yake cewa ta'un rijzun ursila ala bani Isra'il aw man kana qablakum annoba dinnan wato wata azaba ne da Allah tabaraka ta'ala ya aiko wa banu Isra'ila ga waɗanda suke kafin ku ita annoba asalinta ba wai mu anan a wannan a wannan zamanin ko a wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kawai muka samu annoba ba su can aka fara tura musu daman su ne tsinannu la'anannu Allah ya fara tura musu bala'in mu ma suka dan bar mana dan rabo yake zuwa mana manzo Allah ya ce idan kun ji labarin annoba a wata ƙasa wala taqdamu alaihi kadda ku yadda ku shiga wannan ƙasa wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu idan annoba kuma ta faru a wata ƙasa to kada ku gudu ku fita dan gudun ainihin wannan annoba din kada ku fita haka annabi ya faɗa a cikin hadisin da Imam Malik ya kawo shi a cikin Muwatta da Imam Bukhari ya kawo a cikin kitab Ahadithul Anbiya to kun ji mutanen na abin da suka faɗa ko sun yi alkawari kun ji ko ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك كدوبا ده نون التوكيد الثقيله ده لام القسم والله تبس sai mun yi imani da kai bayan wannan wala nursilanna ma'aka bani isra'il to sai Allah ce falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu yayin da muka yaye musu wannan wato azaba zuwa ga wani ajali ajali ana nufin lokaci zuwa ga wani lokaci da za su isa ila ajalin hum balighu idahum yankusun sai gashi suna warware wannan alkawari Allah ya yarda ya ce to bari a yaye musu dama Allah ya san halin su amma dan in nuna wa annabi Musa waɗannan mutane fa Yahudu fa ba kyau ba imanin za su yi ba amma Allah tabaraka ta'ala dan ya mana wa'azi da ni da kai ya yaye musu amma kuma kaga idahum yankusuna sai kuma gashi suna warware wannan alƙawari to shikenan wa ina uttum uduna ai Allah ya ce to sai kuma me bayan haka arama فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah kai tabaraka wa ta'ala ai ya sauƙaƙa musu yace sai muka ɗau fansa a kansu shine famtaqamna minhum fa aghraqnahum fil yammi muka nitsar da su a cikin kogi shine al yam al yam a larabci ana nufin al bahr kogi mamakon ruwa saboda mai bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin saboda sun karyata ayoyin mu kuma suka zaman to rafkanannu gafalallu dangane da ayoyin mu mun nuna musu gaskiya amma suka taurare to ya ku yan wani abin da nake so ku dauka anan shi su ayoyin alqur'ani ana karanta su ne lil ibra wal iza dan a dauki fan izna ai wa'azi ba kawai mu ji dadin tarihi ba kenan wannan abin da ayoyin nan suke nuna mana Allah yana da hakuri haka ne ko a saba masa ya yafe ko a dada saba masa ya dada yafewa ya bada ni'imar kuma a saba masa to amma duk lokacin da aka fusatar da ubangiji tabaraka wata'ala to azaba yake kuma ta fitar hankali kisa ake ta muku wa'azi kullum malamai suke cewa ku kama Allah ku huta ku kama Allah ku rike Allah kar ku rike wani Allah ku kiyayi keta dokar ubangiji tabaraka wata'ala wanda ya bi Allah shine ya kubuta wanda ya bi Allah shine ya tsira wallahi wanda bai kama ubangiji ba wanda ya kama barna wanda ya kama ta'addanci wanda ya kama zalunci ya kama iska ya kama shirme ya kama kafar wala ba yi da tabbas ba yi da garanti kuma zai rayuwa cikin kunci da wahala to kaga kyakkyawan misali duk halin da al'umma nan take ciki wallahi Allah aka saki inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim jama'a wannan aya ce fa ba hadisi bane balantana a ce ko ya rauni ko na bu aya ce Allah baya canjawa mutane abinda suke kai sai sun canja su da kansu halin da ake ciki na wahala halin kunci halin damuwa halin halin wayo Allah na shiga uku halin ni yasu wallahi Allah bai zai yaye mana ba sai mun gyara macuta su daina cuta mushirkai a daina shirka yan bid'a a daina bid'a azzalumai a daina zalunci yan ha'inci a daina ha'inci yan ta'adda a daina ta'addanci yan tabare a daina bararwa yan takife a daina kifarwa gaskiya ai adalci kwarai da gaske idan mun yi haka sai mu huta wallahi amma in ba haka ba idan ja al bala'u ya ummu salih wa talih idan bala'i yazo yana gamewa da na kirki da na banza wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ya ce ku ji tsoron fitinar da Allah zai sauka muku ba wanda ya zaluncin kadai zai shafa ba yanzu halin da ake ciki akwai mai hutu ka fara tun daga mai malafa yana da kwanciyar hankali ba da shi wallahi ka gare shi ne uga kwata kwata mai shugaban kasa ko ba haka bane ba amma ni yanzu da yake zaune ni din ma ina da dan tsoro dan ni ma matsoraci ne ba laifi daidai gwargwado amma wallahi na san yafi ni tsoro a matsayin san shugaban kasa tsakko sauko yan yan majalisa sauko yan yan sanar sanar ballantana gwamnoni kan Allah kiyaye kowa yana cin tsoro su ba za su iya turawa a ji a bubbuge mutane amma su ma suna jin tsoron a buge su yau malam an zo ana mulki malam mutum zai zo ya wuce sai an kori kowa ya wuce sai ka ce aljani a kori kai da ƙasarka kai da jiharka wai za a wuce wai sai an kori kowa da kuma ana mana jiniya ana mulki wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah ana wuce amma yanzu wallahi ba ta yiwa jiniya nan a ɓoye ake zuwa wani lokacin tsohuwar a kori kurama ko tsohuwar fijo ake shiga a ɓadda sau a wuce wahala ustaz talaka wahala mai kudi wahala mai mulki wahala basarake wahala wane ne wahala akramakallah wahala aran mama duk haka muke ciki muna kokuwa Allah ya sani Najeriya tana kokuwa a wannan shekaru to amma me sababi mu muka jawo kanmu duk abin da kuka yi ya same ku na musiba wallahi fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir arama mai Allah ya ce gaba wa awrafana alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariqa al-ardi wa magharibaha allati baratna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون أغيشك يا الله تبارك وتعالى هل ينزبع كالي سبع الله شوى أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها متى suke yustad'afun waɗanda aka raunana su kenan su waye aka raunana su mutane annabi Musa su aka wulakanta su aka mai da su ba komai ba su ne harun wa yustazallun aka ta yanka ƴaƴansu maza aka ta yanka ƴaƴansu mata wani lokacin kuma a yanka mazan a yi ta hidima a sa mata su yi ta hidima a yi ta zina da ƴaƴansu malam din namiji an haifa a kashe ƴaƴa mata kuma a zuba su yi ta yin bauta wa gidajen su fir'auna da mutanensu waɗannan mutane da suke yustaz'afun kaman can inda Allah ce wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi yace wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun Allah ya ce mun yi niyyar mu kama su a bayan ƙasa mu yi musu baiwa wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'imma za mu sanya su zaman toshewa gabani wallahi wallahi ya ummatan islam ya ku al'umma musulmi wallahi duk lokacin da aka ciyar da ku baya aka danne ku aka wulakanta ku aka tozarta ku aka kore ku a wajen aiki saboda ku musulmi ne laifin ku kurum aka karya kasuwancin ku laifin ku kawai saboda ku musulmi ne ko wallahi Allah tabaraka wa ta'ala matukar kun dawo kan daidai Allah zai sanya ku a imma wa naj'alahum a imma wa naj'alahum alwarithin Allah ce za mu sanya su ne masu gaje bayan kasar ma gaba daya ya zamanto duniyar ku za ku lashe ta gaba daya tana hannunku ku za ku juya ta wa nuriya fir'auna wa hamana za mu nuna wa fir'auna da hamana wa junudahuma da rundunonin su ga baki ɗaya na mulki na na zalunci na ta'addanci ma kanu minhum ma kanu yahzarun abin da suke jin tsoro shine Allah zai tayar da annabi Musa ya zo ya kwari ya zama mulkin ƙasa ga baki ɗaya na hannunsa shi zai juya ta da shi da Harun to Allah ya ce mun gadar musu masharikal ardi wa magharibaha gabar ɗin ƙasa da yammanta masharik al-ardi wa magharibaha da masar da sham kenan a wancan lokacin duka tun daga abin da ya kama da ƙasar sham a danganta har masar duna su ne allati barakna fiha wannan wuri da masar da sham Allah ya ce ku lura Allah ne da kansa ya ce barakna fiha mun yi albarka a wajen muka ba su ruwa bilma'i wal ashjari ga ruwa ga bishiya kala kala was simari wal khasbi was sa'a muka ba su yalwan kayan abinci muka ba su yayan itatuwa kuma wallahi har yanzu yanzu duk wani irin zaitun zaitun nan an daga can ake kawo yayan itatuwa je ka kasar masar ka gani wallahi na je masar na dan yi dan tafiya na dan shiga irin dan abin nan dan tourism din nan zuwa iskandariya zuwa abin wallahi malam idan ka ga noman da ake a masar hankalinka zai tashi noma larabawan suna noma wata tufa da na gani tun da nake a rayuwata ga gemuna mai tsawo wallahi ban taba gani irin ta ba kuma tufa a banza kaga dai anan ina jin wata ila sai mun share wata uku wata hudu in Allah ya taimaka ka dan kewaya ka je ka dan bayar ka sayo kwaya uku in yara sun yi bacci ka fara ci ko ba ka bane ba amma wallahi malam masar a tufa a wato wato tufa a masar ka ji wai masar a tufa tufa tufa din nan apple ko a masar luba luba tafka tafka rintima rintima manya manya ga arhabutu dalibai suka zo suka kawo min ziyara a hotel na ga an kawo min italiya da guda ce ta wannan wahal da kai haka abu yayi yawa sai a malam ba komai sai da na dan shiga ina zagayawa na je na bada yan junai dina sai na ga an cika min leda na ce kai na kawo ta hotel dina na ci na ci na ga hatta ishe ni wasu suka zo na ba suka ce a malam alhamdulillah na ce tufa ce fa wallahi malam ana aka bar mu ita saboda wadata malam ka je ka ga tumatir wannan magana wallahi ba wasa nake wa zaurance nake muku ba a takaice dai da naga abin ya abu nan sai da nan yi odar ta nima na dan zubo ta a jakana nima na zo gidana na yi barazana na ce ga ta na yara ku dauka ku ci ku more amma ba a Najeriya ba a ba a Najeriya ba tumatir haka lemo haka ayaba in ka ganta wata ta kusa hannuna dinnan Allah tafka tafka manya-manya ka ga ayaba da stika wata ayabar an ka ganta ba ka dauka ta roba ne ka dauka ta roba ne malam mutanen Allah musu arziki duba kasar sham duk waɗannan arziki da ubangiji ya faɗa na ƴaƴan itace wallahi akwai albarka ku lura Allah ne da kansa ya ce barakna fiha mun yi albarka a wurin kuma har yanzu wannan abun yana nan amma mutane ina ba a ganewa ba a fahimta ina ma da mu ma Najeriya ne Allah ce barak na fiya ko da yake mu din ma mu din ma akwai ba laifi akwai fetur ko barak na fiya ne ko da yake Jonathan yana so ya kwace fetur din ya mai da shi garin su amma dai muna fatan Allah ya karya su da shi da duk wanda suke da wannan manufar da baki dai ko ku ce amin ko ba ku ce amin ba dai amin insha Allah ta'ala allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل للي kalmar ubangijinka kyakkyawa in ji Allah din tabaraka wa ta'ala ta cika damdam ala bani isra'ila akan banu isra'ila yani wafat kalimatu rabbik kalmar ubangijinka kalimatullah ta cika Allah ya yi masa alkawari zai samu nasara shi Musa Allah ya yi masa alkawari zai samu karfi a bayan ƙasa bima sabaru saboda abin da suka yi na hakuri kaga akwai bukatar hakuri kenan ku yi hakuri ku yi hakuri wannan ita ce kalmar da ya kamata a gaya mutane su yi hakuri tashin hankali ba naka bane rikici ba naka bane daukan makami ba naka bane musamman kai da kake da rauni baka da komai yau idan ka tashi fada ko ka tashi yaki a garin ka baka da abincin da zaka yi wata ɗaya kana ci inda za a rufe bodan garin nan gabaki ɗaya a ce ai wata ɗaya ana cin abinci sai iya abin da ake da shi kawai wata trailer ba ta shigo ba da sai an galabaita so ba a fada ba a tanadi ba sai ka tanadi ruwa ka tanadi mai ka tanadi abinci da za ka yi shekaru kana ci ko da an rufe ka ba a kawo ma komai ba so kullum musulmi babban burinsa Allah ya bada zaman lafiya duk wanda kake ga yana kokarin tada rikici da hayaniya bai san fada ba ne fada ba shi da kyau ku je ku duba kasashen da ake fada din me suka samu ba abin da suka samu sai tashi hankali da musulmi da arna su yi kokari su zauna lafiya ku nemi abincinku kowa ya je addininsa a je a yi ta wa'azi wanda Allah ya bashi rabo ya ta ɗiban mutane ko ba ka bane in an je kiyama kuma abin bance tsakanin zare da abawa wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu Allah ya ce muka halakar da abin da fir'auna ya kasance na aikatawa da shi da mutanensa fi ardi masar a garin masar amma kanu ya arishuna da abin da suka kasance suna ginawa na tafka tafkan gidaje da benaye dan ko lalle fir'auna ya yi mulki ya gina gidaje ya gina benaye da kuma irin abin da suka kasance suna rayuwa a cikin na bishiyoyi da 'ya'yan itace da inabi kala kala da abin jin daɗi Allah ce duk muka halakar lalle fir'auna ya yi mulki har yanzu a wurin da ake kaiwa na ziyara na fadan mulkin fir'auna wallahi mala akwai wurin da zaka shiga kafin ka je fadarsa a sunkuya ake tafiya a sunkuye kama a ce sai ka yi tafiya daga nan sama da zuwa bakin titi can a sunkuye za ka yi tafiya ba wanda isa je masa a tsaye kana rukuyi za ka tafi in kai tafiya kai tafiya ka gaji sai ka tashi ka miƙe ka tsaya akwai wurin hutu na bayan ka so kuma sai su sun koya ɗin dai sai ka wuce sai an je wurinsa za a tarar da fadar da yake zama har yanzu wurin yana nan a gidan tarihi saboda tsabar mulki haka kawai zai sa banu isra'ila su je su yi ta tonar rami me zai da rami ba abin da zai da shi ya ce ku ta tara mun ƙasa tudu kawai in an yi tudu saba'in ya ce a ƙara wata saba'in nan ya ce a je a yi ta aiki shi ma ba a zaman banza idan ya ga an yi aiki an gaji an gaji sai ya ce a je a kwashe masa ruwan kogin can shi sa aya nan Musa ya zo yake cewa yake cewa yake cewa ka saki banu Isra'ila ka kyale su ka sake musu mara to zalunci kenan wannan ko misali ne duk azzalimi duk azzalimi idan ya samu dama wallahi barna yake shi sa ba a so a kyale azzalimi ya samu miƙe kafa a yi ta wa'azi kowa ya gane shi dan a guje shi a guje sharrinsa to bayan wannan kuma mai Allah ya rama wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa ataw ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون الله يكي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر su kuma banu isra'ila musa kenan da mutanensa allah ya musu gata ya ƙetarar da su albahar shine wato wannan kogi teku maliya malamai suka ce mal bagawi yake ci abbara bihin musa albahar yau ashura Allah ya kubutar da su ne annabi Musa ya wuce da su ta wannan kogi ranar Ashura goma ga watan Al-Muharram wanda a wannan rana ne Allah Ubangiji ya halakar da Fir'auna da shi da mutanensa to shi yasa aka ce a yi azumin ashura goma ga watan almuharram dan taya musa murna a ranan allah halakar da fir'auna an ce shi ma annabi musa yana yin azumi a wannan rana na goma ga almuharram dan yi wa allah godiya dan a ranan allah ya kifar da fir'auna ya nitsar da shi lokacin da ya kama hanya ya yi ta tafiya da shi da jama'arsa suka kama hanya za su fita fir'auna ya bi shi da shi da mutanensa bayan fa ya fita daga garin masar ya je ya shiga ruwa Allah ubangiji ya ce ya dauki sandansa idrib bi asaka albahr ya dauki sandan ya buga Allah ya bude masa hanya kamar kwalta ya wuce shi da mutanensa fir'auna da ya zo ya gani sai ya ce wa mutanensa kun gani ko saboda girman mulki na kun ga ruwa ya bude mun ko alhali musa ne ya bugi ruwan da sandansa hanya ta bude a cikin teku sai fir'auna ya ce ai kun ga mutane na kun ga ruwa anan kun ga ruwa na ai duk mulki na ne ga can annabi Musa da mutanen suna tafiya har mutanen annabi Musa suna ce da shi inna la mudrakuna qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin yace kai ina annabi Musa yake ga mutane ce kalla ba zai taba yawa ba ai ina tare da ubangiji na sayahdin wai kamar kai ne ake so ka samu ikhlasi yayin da aka ce ai za a cin maka ai za a zo a fi karfinka ai za a zo a ce wallahi a'a mutukan na rike tauhidi ina da akida wallahi Allah zai taimake ni yaqini ke kalla inna ma'i rabbi sayahdin so fir'auna ya tabi ya tabi ya tabi Allah kuma ibar ruwan ya tsaya haka sai da ya je tsakiya lokacin annan Musa shi kuma ya fita sai Allah ya ce da ruwa dawo eh yana kan dokin sa da dawaki ana biyar shi yana mulki fir'auna wai ana nan zai je kama annan Musa ya danna shi wannan ruwa halakar da shi da shi da mutanansa Allah ya ce da ruwa dawo ruwa ba sai dawo fir'auna ya rinka dirkan ruwa shine Allah ya ce falamma adrakahu al-gharq ko قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين kaji an sha kwakwa ko kaji su ma mutanen nasu ai dazu cewa suka yi la in kashafta anna rijiza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'ila ko to shi ma falan ma adraka hul garaku yayin da igiyar ruwa ta murde shi ta nitsar da shi ya sha ruwa ya kira habu kala amant kafin ya gama mutuwa ya ce na yi imani fir'auna fa bai cewa ana rabbukum al'ala ya ce na yi imani annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila babu abun bauta da cancanta sai wannan ubangijin nan wannan allah nan da banu isra'ila suka yi imani da shi ka duba wato wani irin kwatance mai kyau ma'ana idan ma ba ku gane wani Allah ba wannan Allah dai da nake faɗa da shi na banu Isra'ila nan da suke imani da shi idan baka gane ba kai ai maka gwari gwari yace wa ana minal muslimina kuma ni ina cikin musulmi yaran ma kai sauri ka kawo mu yau fa sai Allah ya kai mu inda ya kai mu ga ga ga ga ga ga gara basa yau kun samu kyauta ba rubuta takarda ba application ba ba dogon appointment kyauta Allah ya kawo muku majalisun ku maza maza maza maza malam ba mu wurin kara maza maza mu je mu je mu je mu je قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين نعم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب نعم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم نعم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم bayan Allah ya yi bayani cewa wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra mun ketarar da su su banu Isra'ila muka ketarar da su wannan kogi to kun ji ketarar da su din da aka yi ko Allah ya tsallakar da su daga kaidi da makircin Fir'auna to sai ya ce fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum to ba da yin imanin ba imanin nasu bai yi kwari sosai da annabi Musa ba a hanya sai suka tarar da wasu mutane wato ya akufuna suna nan sun kafu sun tsayu suna bautar gumaka kalmar ya akufun a larabci tana nufin yuqimun suna tsayuwa a a kira'ar hamza wal kisa'i ya akifun a maimakon ya akufun don kun san dama al-itikaf ana nufin al-mulzum wal mukt tsayuwa da zama a wuri guda sauran malamai kuma suka karanta ƙwararru suka karanta ya akufun daman luga ce guda biyu a larabci ko ka ce ya akifuna ko ka ce ya akufuna duk daidai ne a larabci ala asnamin lahu قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة suka ce ya Musa mu ma ka dan sama mana Allah mana da zamu yi musu bauta zamu yi masa bauta kamar yadda waɗannan suke da shi a'a ko kuma ku da aka kubuto da ku daga can wajen Fir'auna kuma kwa dawo ku ce abin nan to shi yasa malam kaga amfanin mutane in an musuluntar da su a ba su ilimi ko a ba su karatu in ba kuka musuluntar da mutane ba a ba su ilimi ba to za su je su daɗa yin wata barna yanzu ku duba wannan annabi fa suke tare da shi annabi annabin Allah suke tare shi amma sun yi kalmar da take shirka ce amma ba za ta zama ta hukuncin shirka a kansu ba saboda ba ala ilmin suka yi ba ij'al lana ilahan kama lahum aliha malaman tafsiri suka ce waɗannan mutane ba wai suna shakkar Allah Allah bane ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله ba wai suna shakkan Allah ba ɗaya bane ba a'a wai su ma kamar wani abu ne na yayi tunda waɗancan ga abin da suke bauta mu ma a bamu mana wani abu irin namu wanda ya dace da mu mu musu bauta kamar yadda waɗannan suke yi wai wannan din suna ganin ai ba wata matsala bane ba san ma cewa shirka bane annabi Musa ce ka innakum qaumun tajhalun lalle kukan mutane ne jahilai yani jahilai ne innakum tajhaluna azamata Allah kun jahilci girman Allah dan da kun san girman Allah ba za ku ce a baku wani Allah bayi ai Allah ya ishe ku kaga anan gurin bai ce innakum qaumun tushrikun saboda ashe mutum zai iya furta kalmar shirka in dai akan jahilci ne to ai masa wa'azi a ce masa wannan ba daidai bane dai ya gane ya dawo yace inna haula'i mutabbarun ma hum fihi ai waɗannan da kuke gani mutabbarun ma hum fihi wato halaka ne abin da suke ciki kalmar wato wato takbir a larabci ana nufin alhalak kisa Allah ke cewa a can wata aya wa tabbarnahum takbira ko yawa halakar da su halakarwa wa batilun ma kanu ya'malun kuma duk abin da suka kasance suna aikatawa barna ce ba daidai bane ku dena ku dena ku dena halaka ne qala ghayra allahi abghikum ilahan yanzu wani Allah kuke so in nema muku Musa yake ga musu bayan Allah na ainihi in nema muku wani Allah din yani abghi lakum atlubu lakum ilahan ghayra allah in nema muku wani Allah bayan Allah din innama huwa ilahu yace ya gairar lahi abubuwan ilahun wa huwa faddala kuma alal alami alhali kuma ubangijin shine fifita ku akan talikai yanzu ba ku ne manya fa kun fi fir'auna da mutanensa to yaya zan ɗauko wani ubangijin ba ku bayan Allah din a'a to shine Allah daga ƙarshe yake cewa wa iz anjaynakum min ali fir'auna ko ku tuna yayin da muka kukutar da ku ku banu isra'ila waɗannan mutanen fa mabiya Musa din Allah yake musu manni ku tuna yayin da muka kubutar da ku daga fir'auna yasumunakum su al'adab fir'auna da shi da mutanensa suna ɗanɗana muku azaba muguwar azaba ga irin azabar yuqatiluna abna'akum suna kakkashe muku ‘ya'yanku a kira'ar nafi'u ya na abna'akum maimakon yi kattilu na abna'akum bi takfif kenan wa yastahayyuna nisa'akum su fir'auna da mutanen su nan suka yi ta raya muku matan ku me rayawa ma'ana sun kashe maza sun kyale mata ba wai rayawa rayawa na so su girma ba a'a an kashe waɗancan an kyale waɗannan وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم lalle a cikin wannan akwai wani bala'i jarrabawa daga ubangijinku mai girma ku tuna wannan abu to akwai wani abin da zai faru su din ma a zo a musu wa'azi bayan abin da suka yi to saboda yanayi na lokaci kuma muna da babban bako zan dakata ana a kira sallah in sauka daga kan kujerar nan da bashi daman shi ya kamata ya hauta ita insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuban harshe Allah ya rangwanta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh